لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau 22 ga watan 6 hijira tana da 1443 wanda talata ya dace da 25 ga watan 1 miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin ainihin littafin tufatul hukam muna cikin babi mene babi fi ma ya ji mudallakat ko a wani gaba za mu tashi وليس لردي اها وليس لردي سكنا بالقضاء على ابيه ورضاء من قضى ومرضاء ليس بذي مال على والده ما يستحق جئلا وما تلاك اجرة الإرداء إلى تمام مدة الرداء وبعدها يبقى الذي يختص به حتى يرى سقوطه بموجب وإن تكن مع ذاك ذات حمل زيدت لها نفقة بالعدل بعد ثبوته وحيث بالقضاء توكز وانفشى فمنها تقتدى وإن يكن دفء بلا سلطان ففي رجوعه به قولان ومن له مال ففيه, ففيه الفرد حق وأن أب يسقط كل ما استحق وكل ما كوي أيواني مالا شو بلي مرجي sai mu tsaya ko wa'in ta kuma za ka za su hamli yau ba yace walaisa lirradi sukuna bil qaba muna magana akan mutumin da ya saki mace shika ba'ini tana da da tare da shi kaga shayar da wannan dan hakkinta ne ba za a kwace da a hannunta ba sai in ita ta sarayar da hakkinta take ba ta so sannan kuma bayan shayar da ɗa haƙƙinta ne idan ta yarda za ta karɓi kuɗin da hukuma ta yanke ka biya ta to wajibinka ne ka biya ta wannan kuɗin ko ka samu mai shayarwa kyauta in dai ta yarda da wannan kuɗin da aka yanka ɗin wajibi ne ka biya tunda Allah ya ce wa inar dana lakum fa atuhunna ujurahunna to a wannan halin walaisa lirrabi'i sukuna bil qada idan aka zo yanka kuɗin walaisa lirrabi'i sukuna shi wannan ɗan da za a shayar ɗin ba shi da ainihin gurin zama da za ka biya bil qada da hukunci ko in an yi hukuncin kuɗin da za ka biya na shayarwa gurin zaman shi za mu ci ana cinyan uwarsa ai shayar da shi yake saboda duk inda za ta kwana ta kwana da shi a wannan gurin amma babu zancen wai ka biya mata kuɗin haya dan ɗan da za ta shayar ma sai dai ka biya ainihin kuɗin shayarwa ka biya ɗawainiyan ɗanka wani su toilet paper shi wani su kaza su kaza amma zancen gurin zama walaysa lirraji bil qada ala abihi warraba man qada a halin lokacin da shayarwa din bai kare ba ba a gama shayar da shi ba ana kan shayar da shi to cinyan uwarsa nan ne gurin kwanan shi nan ne gurin zaman shi wa murda'un laysa bi zimalin ala walidihi ma yastahiqu ju'ila kaga ai wayannan abubuwan duk abubuwa ne na tunani yanzu haka wani lauya za a zo idan ana yankewa kudin sharawa sai a ce to kudin inda dan zai rika kwana fa sai mu ce laysa lil radiyi kuna saboda me saboda ai yana tare da uwarsa kullun yana tare da shikin uwarsa nan ne gurin zaman shi wa murda'un laysa bi zimalin wanda ake shayarwa idan fa ba shi da kuɗi ne ala walidihi ma yastahiqu ju'ila ju'ila za a sanya ma yastahiqu abin da ya cancance shi abin da yake bukata duka ala walidihi akan mahaifin shi kaga anan ya kawo mandub bai kawo mafhum ba mafhumi shine idan yaron yana da shi to ba ya san uban shi ana shi lamar yanzu misali mace ce sai ta zo garin haifuwa ta mutu ta haife ɗan amma ta mutu ita kuma kanta mutu babanta ya mutu ya bar mata gidaje Abuja bar mata kaza ba kuma wannan yaron shine haifuwan ta na farko tana haifa sai ta mutu yanzu kaga yaro ya fito duniya miliyoniya yanzu duk abin da zamar a dukiyar shi zamar tunda yana da shi ba dole ne uban sai mar komai ba duk ana shi za a rika dauka ana yi masa sai in ba shi da shi sannan ne aka wajabtawa mahaifin shi shine wa murzaun laysa bi zimalin abin shayarwa wanda ba mai kuɗi ba shine ala walidi ma yastahi ujila za a sanya abin da ya cancanta ala walidi akan mahaifin shi yanzu misali wai mutum zai wa wani takwara shi wannan takwaran sai ya bashi wani abu mai tsada sai uban ya siyar da wannan abin ya cinye kuɗin ana na ana ne yaron da ya tashi aka zo da bangaro kona sai a ce to ai takwaran shi ya bashi kaza mu ce to ai lissafi daga karamin shi din nan zuwa balagan shi abin da ya ci a wajen uban kwarai kuwa wanda yake da shi da nashi za kamar me yiwa abin da ya sa uban ya siyar kenan saboda dama wa'annan din talakawa ne shi kuma Allah ya bashi bari mu da abin shi sai aka siyar aka rika mar dawainiya saboda haka duk abin da yaro yake da shi to ko da a cikin yara goma ne kuma wannan yana da shi sauran ba su da shi to wanda ba su da shi su Allah ya daura ma wanda yake da shi zaka iya ware shi kamar a nashi wa ma dalaqin ujratul irda'i haka nan tare da ainihin shika idan mutum ya saki mace shika ba'i ne tunda in matarsa ce ko shika raja'i ne ai tuwon shi da ruwan shi take sha nonon ya bubbugo saboda haka dole ta shayar mar da ɗan shi sai dai kuma in a lokacin auren dama an yi da ka'idar ba za ta shayar ba don darajarta ko kuma da ta haihu din ta haihu a cikin larura ba ta da lafiya ko ba ta da nono to a wannan akwai hukunci amma idan ya zamo tana karkashin igiyan auren baban shi babu wani sharadi da aka yi lafiyar ta kalau dole ta shayar da yara to amma idan ya sake ta kuma shikan nan ya zama ba'ini ko shika uku ko ta gama ainihin idda ko ma yaya to ujratul irda'i ladan shayarwa ɗin wajibi ne a bata ma'ana ubanta wajibi uban yaron wajibi ne bata ladan shayarwa in yaron bashi da kuɗi zuwa yaushe ila tamami muddatin raba'i zuwa cikan mudda na shayarwa shine haulaini kamilaini shine wa in arba'ana lakum fa atuhunna ujurahunna in za su shayar muku to ku ba su ainihin ladan su na shayarwa wa ba'daha eh ko ba cika cika sakin ba na ba'i ne ba.
Eh in raje ine. Ta yi wahiyar zaujatu ma da mafi iddatihi. Tunda tana iddarsa har yanzu tana nan a matsayin matarsa dole ta shayar da ɗan shi. Shi yake mata ce ba ne komai duk abin da ka sani ba zai mata kawai ba zai ji daɗi da ita ba ne.
Don ya kore ta gidan ba.
Ba zai yiwu ba in ya kore ta ita kai ƙara. Allah ya ce ba ta kulla rabu ku me? La tukhriju min buyutihinna. Gidanta ne fa. Ita da gidanta ka kore ta. kana kore ta yace wajen su kaji Ahmad ta kai kara kai a kira ka ce kar a kara ganin ka a kofar gida to ai mu ne kurjina ko Eh, na fita ba. To tsarin zaman mu na yanzu ba tsari ne irin na wanda shari'a.
ba tsari ne na musulunci ba Ga ba mu ga musulunci daki ga daki ga dakin kishiya ga daki abin nan.
eh Kai ka zauna wannan daki shi kada ita kuma ka ga wannan kishiya tana mu'amala da abin nan har kana kana kallo.
ina ruwanta na ruwanta ai daga yanzu an sake ta an bar an bar abun Allah da shi ne ake shan shi ne ake shan wahala shi ne ake shan har ma mu rika tunanin wai mu musulmi ne amma wai yanzu rayuwar mu zai dace da musulunci ba aka nemi wani gida mana kamar yadda uwar gidan naka in baka so su yi kishin sai ka nemi gida Ah, Su matan da ba za su je su zauna su yi suna kallon waɗannan abubuwa.
Eh, sai su yi me An sake an sake Al'ada.
an sake ta. Kuma ga- In ta fita Ah, to ai Allah ya ce wala ya kurjina.
An karɓa Allah shi ba yana hakura.
Ah, to ai ya- wannan dokan Allah ne yayi fattakullahu la tukrijuna min buyuti ne yace wala ya kurjina. Zaman ai wajibi ne.
Mm.
Ita ma akan ta wajibi ne ta zauna.
akwai Eh, angon da mawanda akwai angon da mawanda ya ɗauki matarsa ya ajiye ta ajiye ta kuma nemo miji tana gidan ya aura Sun fi jewa ma mu ma mun san nawa. Wanda zai saki mace barci a gidan. Eh, barci a gidan. Wani ma shi zai wuce gaba ya ce kawai a bari shi zai duba mutumin ya ai to mutuncinka ne. ai kaskanci ne da wulakanta a ce uwar ƴaƴanka tana yawo a ga tana gararan ba a dai To ma ma matan da take gida in ta ce ba ai Allah ne ya faɗa kawai ta wanta.
ka gani kawai ta bi in ba za ta bi ba sai ku zo ai yanzu din kai yanzu wannan matar da ka saka yanzu wannan kai wani doka ne na Allah a kanka a matsayin zamanta wannan wanda kuke tare da ita ce- ita ce da sassauci ku zauna mitin da ita to wance yanzu ya za a yi kin ga wance din nan mun rabu kuma zaman kuɗin nan ina gani akwai matsala yanzu ya za a yi ko ka sauke mata ta je gidansu ta zauna har wannan ta gama idda ta fita ko ka nemi haya ka je wani waje a to wannan ba Allah Ba wai ba za yake ta dawo ba. Allah ne ya yi to ai shi ne Eh, Wace da aure ta a ce mata ta zauna a gida.
wai ni Ko ta zauna da kyau ko ta bari da wai ni ku kuna cewa yarda mu muna neman mafita ko kuna neman yarda Ka ce sai ba ta taso ba wa.
ai zan ce yarda wa ta mu muna neman mafita ne da za a zauna da Allah lafiya ai mutanta din da ka kore Ai, ita ka magana, ba ta da ita mana zauna da Allah lafiya.
to shi ne shi ne magana Allah bai yace la tukuri gina min buyuti inda gidanka ne ba amma Allah yace gidanta kar ka fidda ita a gidanta eh lil wujub ne mana lil wujub ne kaga ai wayannan ba Bayan ta yana da ba gyara aya ne ba.
ka gane kaga kaga a harkar eh da an yi shi kan da su fara tattara kayan su.
dama to kai sai ka sau- sai ka tsaya ka kama mata wa'azi wance ina zaki me zan yi ka ce ai Allah ne ya ce fattaqulla rabbukum la tukrijuna min buyuti na in kin fita ba ruwana Allah ni Allah bai ce in kore ki ba kuma na barki wannan daki naki ne in kin fita ma dakin ki yana nan
ai ya tsara maka lama ainihin wannan wurin fitar nan ya tsara hada da cikin ayan askinu wannan ne ya fita kan to kajuwa kajuwa saboda haka wato in ka lura wa'annan abubuwan fa za ka ga kamar dokoki ne na kunshi amma gata ake mana gata ake mana in je har matsayinka bai kai kamar mace a gida ba za ka kuntata to rabuwa da ita ma ai bai kamata ba ba mamaki yanzu in ka rabu da ita tunda har ma akan ɗaki kana tunani to ya za a yi ka auro ta ba wanda ka hakuri da abin da ta maɗin ku zauna lafiya ba ka gani ai kaman gata ne wajen in ma kai shika kai shika guda ɗaya kar kai kaza kar kai ai duk gata ake ma saboda wani fa yanzu duk irin bacin ran da ya sa yayi shika ba zai kai awa ɗaya ba sai yayi nadama za ga gashi nan in ba mu a duniyar nan sai yake ba ruwa na yake sai ya gama kafin awa ɗaya yayi nadama saboda haka sai ake kakkange abubuwa yanzu wani ko yana so ya saki matar in ji har zai bi Allah din ya duba ya ga to yanzu a sanyin nan kaga ɗakin mu ɗaya ɗakin nan da shi muke lallabawa in na sake ta Allah ya ce karan kore ta in ban kore ta ni zan bar ɗakin nan a ina zan je in zauna to me ta min ne abu kaza kaza sai ka auna da wannan kunce ka ce kai ba komai kawai na yaje mu ci gaba da zama kaga shikenan kaga ashe duk wayannan abubuwan gata ne ake mana dan ainihin zamantakewar mu ya ya kyautata Allah ko wani malamin da yake fassara wannan wuri ne ce Eh.
idan macen aka sake ta eh daga hikiman da aka ce kar ta fita wani eh wuri ne, eh tunda za ta yi idda kusan wata uku eh, eh idan misali ta fita ta tafi wani waje wani abu ya sai faru ya zamanto a cikin wata ɗaya biyu Mm.
ko ta je ta yi alfasha kuma ya zo ya mayar da ita Mm.
kaga dai jin cikin inda shi bai san komai ba Kwarai.
kuma idan tana zaune Mm.
yana gani yana gani ya kiyaye eh kwarai da ya gaske zamanto in zai mayar da ita in zai mayar da ita shi shi ne wata kenan hankali shi za a kenan kwance.
kwarai kuma duk abin da take ta kwaso ba ɗanka ne in ka kore ta duk abin da ya faru baka isa ka kore ba sai ta hanyar li'ani li'anin ma kuma sai da hujjoji in ba ka da hujja akwai ai li'anin kan yiwu suna cewa wai kawai in ka zo ai rantsuwa ai li'anin yana da hujjoji in ka zo ka ce ni matan nan tawa cikin nan ba nawa bane ina so abin daman li'ani to kan a baka daman li'anin akwai wasu matakai da zaka tattaka ka mata istibra'i daga istibra'i baka ƙara haɗuwa da ita ba daga ka sai an ji hujjojin sun cika in ba su cika ba take za a ce bulala tamanin kawai kawai gama bulala tamanin a ce ta muka wani guri ka je ka zauna da matarka Ah, sosai sosai Akwai alkali na gani.
Eh?
Akwai alkali.
eh Alkali ya riga ya rasu.
eh Allah ya Ya rasu wani mutum ya saki matan shi.
yawa So sai ya ce kuma ba gida ita ce ba za ta fita ba.
yele Ya ce ta fita.
inji mai gidan Eh, ita ce ba za ta fita ba.
yawa Sai ta kai karan shi.
yawa Sai alkali ya ce za ta zauna a gidan. Ya ce to ai bai da wani gida sai kai ka fita kawar mata.
shi ne kawai Ya shi ce ba ne zai fita ba shi.
wannan shi ne Ya doka kai prison.
ya ce ba zai fita ba ko ne birnin nan kai shi ware kuwa tunda in ka bar shi in ka bar shi a gidan da shi da ita an ce bai halatta ya ji daɗi da ita ba kuma ka san dadin dadawa yana birnin din dole ya mata ce bane ware kuwa yana birnin din dole ya mata ce bane ware ai mun karanta cewa mutumin da yake da iyali ko an ɗaure shi dalilin haƙƙin iyalin yana ɗauren dole ya mata ce bane kwarai saboda haka yana da wasu keke na bai ɗin siya ce to nan gaba balas wajen ta za a rika kawowa shi kuma yana can birnin azuma dauri Mala in ta bar gidan ma ta tafi wani gidan gidan su ta zauna can za a kai mata tefanin ko kuma sai ta a wannan ce bane kuma wajibi ne in ta bari din kun aikata haramun in ita ta fita kai ka kore ta kun yi haramun yanzu an yi mataki na farko mataki na biyu ce bane kuma dole a kai mata ai tana iddan ka ne ai ai yana cewa wahiya zaujatu ma da mafi iddati ai shika yana da matsala mu ne muke ganin shika karamin abu ne ai shika ba karamin abu bane Allah baya son shika shi yasa duk aka kakkange aka kawo wa'annan dokokin saboda ba a son rabuwan ka gani to mutum da bari wajen auren ma mutum zai je ya auren bai tsaya yayi abin da bai kamata a ce ya saki matar ba yace wa wa ba da to mun ce dole ba ta ladan shayarwa har zuwa ta gama shayarwa ba to wa ba da ha bayan ta gama shayarwa yabqallazi yaktasu bi abin da yaron yake banta da shi abin da yaron yake bukata kadai shine zai ainihin wanzu akan shi uban ma'ana zai ba wa yaron ci zai ba shi sha zai ba shi tufafi zai ba shi gurin kwana zai ba shi komai amma ban da ita matar ita matar ka ai ba matar sa bace yanzu ɗansa duk abin da ɗan ya bukata wannan shi yake keɓanta a, ma'ana shi yake wajaba akan uban hatta har yaushe hatta yura su kuduhu bi mujibi har sai an ga faduwan wannan ainihin ɗawainiyan akan uba bi mujibi ga mawajibcin shi in namiji ne sai ya balaga in mace ce sai an yi aurenta an kai ta ɗakin miji miji ya kwanan aure da ita a nan muka tsaya? wa in ta kuma za ka za ta
ana ga mutum cewa mutum kare sadu da matarsa yaro ko karami ne na cikin